الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه wasallam باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم wannan babi ne a cikinsa za a yi bayani game da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan kare ya sha a ƙwaryar ɗayanku idan kare ya sa harshe a ƙwaryar ɗaya daga cikinku
فليغسله ko سبعا ana nemansa ko ana bukatarsa shi ya sa harshe a ƙwaryarsa ya wanke ƙwaryar har sau bakwai Na'am.
ana bukatar ya wanke ƙwaryar har sau bakwai حدثنا عبد الله بن يوسف مم.
عن مالك عن أبي الزناد مم.
عن الأعرج عن أبي هريرة قال wato sinadin ya zo wato hadisin daga hadisan muwaɗa ne نعم kuma sinadin ya zo ɗaya daga cikin asahul asanidi an abi hurairata shine an abi zinadi an al'araji an abi hurairata نعم Ah, abu huraira ya ce نعم قال inna Inna rasulallahi cewa rasulallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce إذا شرب الكلب في إناء أحدكم idan kare ya sha wani abu a cikin ƙwaryar wani a cikin ku فليغسله سبعا to ya wanke ƙwaryar nan har sau bakwai ya wanke ƙwaryar nan har sau bakwai wato a nan sai aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai me yasa aka ce a wanke ƙwaryar nan har sau bakwai Mm.
to malikawa suka ce wannan wanke wadda aka ce a yi ta abuda don zarar ibada ne ba wai don kare na jasa ne ba ba don yawon kare na jasa ne ba suka ce yau ai ga hujja ƙur'ani ba yana faɗa ba cewa ya tsalo na kama za a wahilla lahum ma za a wahilla lahum kulu hilla kulu hilla lahum ɗayyibat wa ma allamtu min aljawarihi mukallabina ai ya halatta kare ya kama farauta a- a ci ba kuma a ce sai an wanke inda ya kama farauta nan da bakinsa ba ashe kenan yawon kare ba najasa ba ne bari ma su malikawa suka ce ai di yawo inda yawon ya fito daga abin da yake mai rai ne to wannan yawon ɗahiri ne sai dai in ya fito daga abin da yake mai najasa ne abin da yake matacce ne amma matukar yawun nan ya fito daga mai rai to ɗahiri ne sai fa idan ya zamo ko ya ci najasa ya zamo da najasar a bakinsa to wannan ya zamo ta cuɗanya wannan yawun nasa to a sannan yawun sai ya zamo najasa amma in ba haka ba ya suka ce illar tsarkaka rayuwa wanda duk yake da rai to tsarkakakke ne duk wanda yake da rai tsarkakakke ne fahimtar malikawa kenan نعم shafi'awa da kuma wasu malaman mafi yawan malamai suka ce a'a abin da yasa aka ce a wanke ƙwaryar nan domin najasa kare najasa ce a musamman yawunsa najasa ne najasar ma wadda take mugallaza shi yasa aka ce sai ma an wanke har sau bakwai a wata ruwayar ma aka ce sai an ƙara da turbaya ruwayar da su malikawa ba su yi aiki da ita ba saboda suna ganin maganar sa turbayan nan akwai irdirabi a game da ita Na'am.
saboda a sashen ruwayoyi an ce ulahunna a sashen ruwayoyi ko an ce uhurahunna Mm.
an ce idan ya zamo a is- a sanadi na hadisi ko a matani na hadisi an samu bambanci to sai a ce wannan hadisi ne murdaribi Na'am.
sai a ce hadisi ne murdaribi in a sanadin ne a ce murdaribul isnadi Na'am.
in kuma a matanin ne sai a ce murdaribul matani shi kuma hadisi matuƙa ya zama murdaribi ne ai ya zama rarrauna Na'am.
shi yasa ta wannan bangaren sai suka ce ai nan wajen rarrauna ne wal ihtilafu mujibun wal irdirabu mujibun lira'afi yanda wato iraki yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi kal haddi lis sutrati jammil hulfi wal irdirabu mujibun lira'afi kuma su malikawa an samu saɓani tsakaninsu a game da wannan wankewar نعم me hukuncinta ma na iraq almajiran imamu malik na iraq su yadda suka ruwaito shine cewa hukuncin wannan wankewar wajiba ce dole ne a wanke ƙwaryar amma almajiran imamu malik na misra da na magarib su yadda suka ruwaito shine cewa wanke wannan ai mustahabbi ce wani diba Mm.
wani diba gasalu ina'in yadda mai mutasar yake faɗa biyu logi kalbin auki labi ta'abuda ta'abuda bila ta taribi shi yasa zancen da ya fi shuhura a masabar malikawa shine cewa wankewar da ya mustahabi ne Na'am.
amma akwai kauli da cewa wankewar wajibi ne amma sauran malamai su sun tafi akan cewa wankewar wajiba ce a wanke kar- a ƙwaryar da kare ya sa baki a cikinta wajibi ne a wajen sauran malamai amma a wajen malikawa su aka sami saɓani Mm.
Ah, to ruwa da ta fi shura shine cewa dai ba wajibin ba ne yadda mai muhtasar ya takaita a kanta ko ko da yake mai irshadu salik askari shi ya ruwaito ya kawo magana cewa wajibi ne Na'am.
to
حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد مم.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مم.
سمعت أبي مم.
عن أبي صالح مم.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم mm, أن رجلا مم.
رأى كلبا يأكل السرى cewa wani mutum ya ga wani kare yana lasar ƙasa saboda tsananin kishirwa ya sa harshe yana ta lasar kishirwa am yana ta lasar ƙasa dan danshin da yake ƙasar wai shi yake ji kamar ya sha wani abu kishirwa ta kai shi inda ta kai من العدش saboda tsananin kishi فأخذ رجل خفه sai shi wannan mutumin da ya ga karen nan haka ya cire takalminsa فجعل يغرف له به ya haɗe yana kamfato wa karen nan ruwa da takalmin nan حتى أرواه har ya ƙosar da karen ya zamo duk kishirwar da take tare da karen nan ta tafi فشكر الله له Allah ya gode masa wannan aiki da ya فأدخله da sababin الجنة haka ya shigar da shi aljanna to kare ma kenan yana cikin wahala an kula da shi kula da shi ta sabautawa wanda ya kula din shiga aljanna to ballantana mutum a buhari ya kawo wannan hadisin a gurbin wancan don ka a ɗauka cewa ai an ce kare in ya sa harshe a ƙwarya ma sai an wanke har sau bakwai نعم a ce to ashe shikenan wani abu ne wanda ba su- ba za a tausaya masa ba A'a. ko kare ne a tausaya masa ko kare ne a tausaya masa in an ga yana cikin wani hali na kakanuka yi a san yadda za a yi a ga an fidda shi Hmm.
shi yasa aka ruwaito irin haka daga manyan bayan Allah wata ran maulan mu shau Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya fita bayan fas sai ya ga an kawo wani jaki maras lafiya yana dab da mutuwa an jefar da shi a wajiyar gari sai ya ce a'a wannan fa aka ce ai masu shi ne suka yi kokari suka kawo shi tun yanzu don sun ga alamun mutuwa zai ba sa son su wahala ya mutu su yi wahala ɗauko gawarsa shi yasa tun yanzu suka san yadda suka yi suka koro shi ya zo hannun sai ce ai wannan samsam ba za yi ba haza la yahillu ya samu wani cikin sahabbansa ya wakilta shi cewa koyaushe ya ringa kawo jakin nan abinci da abin sha da duk abin da yake bukata ya kawo masa magani ma ya kawo masa magani ma ya ce ai bai halatta a ce za a kyale shi ba shi yasa ashe duk mai rai yana da haƙƙin a kula da shi duk mai rai yana da haƙƙin cewa a kula da shi ko da ja'a dabba ce ko da kare ne ko da kare ne in an kula da shi za a samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to shi yasa wato ya zo a sashen ruwayoyi da manzon Allah ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce ashe kenan in mun kula da dabbobi ta fuskar kula da dabbobin nan za a ba mu lada manzo Allah ya ce kwarai duk wanda Allah ya sanya wa hanta to lalle in ka kula da shi za ka samu lada a wato in ka kula da shi za ka samu lada wasu a cikin malikawa suka ƙara kawo hujja akan abin da suka tafi a kansa na cewa ai shi kare ba najasa ne ba duk mai rai ma ba najasa ba ne da cewa yau ba ga buhari ya kawo wannan hadisin ba bayan wancan ah, gashi shi mutumin nan ruwan da yake ɗebowa a takalmin nasa yake ba karen yake sha نعم gashi ko an san an halatta sa huffi a yi sallah an halatta a sa takalmi huffi a yi sallah ba tare da an wanke ba inda ba a ce sai da ya wanke ba shi yasa ashe kenan yawun kare ba za a ce ai najasa ba ne in ji malikawa shi dai wannan hadisin yana daga hadisan da yake wato buhari tsakaninsa da manzan allah sallallahu alaihi wasallama mutum shida ne tsakanin buhari da manzan allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin har mutane shida ne kuma ya haɗa mutanen garuruwa daban-daban ga mutumin marwa ga mutanen basra ga mutanen madina a ciki na ƙarshen abdulrahman ibn abdullahi bin dinarin da mahaifinsa duk mutanen madina ne abu salihu zakawanu shi ma mutumin madina ne shi yasa akwai mutanen madina a isnadin akwai mutanen basra akwai kuma mutanen marwa na'am to kuma hadisin nan dai a nan gaba buhari zai kawo shi a kitabun shurbi hakanan zai kawo shi a kitabul mazalimi hakanan zai kawo shi a kitabul adabi shi yasa ba wai waje ɗaya ba ne kawai buhari ya ruwaito shi hakanan wato a, zai kawo shi ma a kitab zikir bani isra'ila na'am kuma muslim ya fidda wannan hadisin a hayawan wato kitabul hayawan hakanan abu dawud ya fidda hadisin a kitabul jihadi to
وقال أحمد بن شبيب mm.
حدثنا أبي wannan tunda shi amadun shabibin malamin buhari ne نعم shi yasa za a ɗauka wannan isnadin ba wai mu'allaki ba ne نعم ba wai mu'allaki ba ne Mm.
Ah, wato amallazi li shahihi bi qala azafa kum lahu tisala hadisin da buhari ya dangana ga malaminsa da cewa qala to za a ce mutasili ne نعم kamar wannan tunda ahmadu shabibin yana cikin malamansa shi wato ya mutu bayan shekara ta ɗari biyu Mm.
to yake cewa نعم حدثنا أبي Mm.
عن يونس عن ابن شهاب mm, قال حدثنا حدثني حمزة بن عبد الله mm, عن أبيه wato hamzatu ibn abdullahi bin umar bin al-haddabi نعم wannan hamzatu din jikan saidina umar ne dan abdullahi bin umar ne نعم to عن أبيه ya karɓar daga mahaifinsa abdullahi bin umar قال abdullahi bin umar ya ce كانت الكلاب تقول a karnuka sukan zo su yi bawali وتقبل takan zo ta وتدبر tafi في المسجد a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama في زمان رسول a الله zamanin صلى الله manzon عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama ولم يكونوا يرشون شيئا ba sa cewa bara sai sun yayyafa ruwa a inda karen nan ke takawa ko inda yake bawalin ah, suna yin sallah haka wannan wato hujja ce ga hanafiyawa da suka tafi akan cewa idan najasa musamman wadda take ruwa ce kawai ta zuba a kan ƙasa sai ƙasar ta bushe to ai ƙasar ta tsarkaka ba sai an zuba wani abu ba نعم don ko ga wannan an tafi akan cewa fitsarin karen nan ne na jasa ne نعم za a ce amma kuma an zama da zamowarsa ya bushe a to daman ko hanafiyawa da wasu manya ma a cikin tabi'ai kamar muhammad ibn al-hanafiya dan sayyidina ali duk sun tafi akan cewa najasa ruwa na- ruwan- ruwan- najasar da take ruwan ruwa in ta taba ƙasa idan ta bushe shikenan wajen ya tsarkaka wanda imamu malik ya yi aiki da wannan abinda ake kira mura'atul hilafi a inda ya ce idan mutum ya yi taimama a wajen da yake na- najasa ne amma najasar ta bushe to zai sake sallah ne a wakaci kawai shine mai mutasar ma ke cewa wakata sara alal wakati lilqa'ili bi daharatil ardi bil jafafi imam malik radiyallahu ta'ala ne ya ce kawai a sake sallar a wakaci dan akwai waɗansu a cikin malamai da suka ce ƙasa in najasa da take ruwa ta taba ta in har ta bushe to ta tsarkaka Mm.
kamar shi muhammad ibn hanafiya dan sayyidina ali kamar abu hanifa kamar wasu manya daga malamai kuma wannan hadisin kamar hujja ce gare su hujja ce gare su abinda sahabi ya ce ana yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama matsayinsa matsayin hadisi marfu'i آه، قول الصحابي من السنة أو نهو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأصل تو على الصحيح وهو قول الأكثر مم.
آه وقوله كنا نرى إن كان ما إرافة فمن قبيله ما وقع تو مم. نعم
تو سي حدثنا حدثنا حفص بن عمر مم.
قال حدثنا شعبة مم.
عن ابن ابي سفر مم.
عن الشعبي مم.
عن علي بن حاتم qal to sa'altu an-nabiy sallallahu ya alaihi tambayi annabi wasallam sallallahu alaihi wasallam adi ibn hatim ibn abdullah ibn sa'id ibn al-hashra Mm.
wanda ubansa hatimu ya shuhura da baiwa na'am Yesh- yana daga cikin waɗanda ake musu kirari da yin alheri a duniya sai dai sai Allah ya sa shi bai riski musulunci ba amma 'ya'yansa biyu da saifana da kuma ɗan uwanta adiyu su duk sun riski musulunci sun musulunta sun zama a cikin manyan sahabbai an ce shi adiyu ibn hatimin ya yi wafati ne a kufa zamanin da mota yake ya ci kufar da yaƙi shekara ta 68 an ce ya daɗe a duniya Ah, akwai ruwaya da cewa sai da ya shekara 180 a duniya shi adiyu ibn hatim Mm.
a gaba ɗaya a littafin nan na buhari yana da hadisai guda bakwai wannan ɗaya ne daga cikin hadisan guda bakwai ƙala adiyu ibn hatimin yake cewa sa'altu an-nabiy na tambaya sallallahu annabi alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallama faqala daga menene hukuncin yin farauta da karnuka na'am a a nan buhari bai bayyana wannan nukudar ba amma a nan gaba a kitabu saidi zai kawo wannan hadisin ya bayyana wannan nukudar Na'am.
faƙala sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arsalta kalbakal mu'allama idan ka saki karenka wanda yake ka koya masa yadda zai kama farauta faqatala sai je kama farautar ya kashe ma fakul to ya halatta ka ci ko da baka yanka ba ko da karen nan ne ya kashe wai za a kala ya zama wannan hadisin ya yi- ya dace da aya ta suratul ma'ida wa ma allamtum min aljawarihi mukallabi tu'allimunahunna mimma allamakumullah wa kulu mimma amsakana alaykum واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Mm.
to
wai za a kala amma idan sai da karen nan ya fara ci daga wannan farautar da ya kamo fala ta'kul to kada ka ce za ka ci a sannan bai halatta kai mai karen ka ci daga wannan farautar ba me yasa fa inna ma sakahu ala nafsihi domin ya kama farautar ne domin kansa ba kai ya kamo wa ba inda kai ya kamo wa ba zai fara ci daga cikin farautar ba
qultu adim da hatimin ya ce sai na ce arsulu karbi in nakan saki kare na ga farauta fa ajidu ma'ahu kalban akhara sai in samu wani karen ya yi tarayya da shi a wajen kama farauta ko kashe farauta qala manzala ya ce fala to irin ta'kul wannan in dai har sun riga sun kashe wannan farautar sun kashe dabban nan to kakkace tun da karanka ya tarayya da wa- da wani karan fa inna ma sammaita ala domin kai kalbika ka ambaci sunan Allah ne da zaka saki karanka wa lam tusammi ala kalbin akhara baka ambaci sunan Allah ba akan wani karen daban shi yasa ta yiwu shi wannan ne ma ya fara kamawa sai ma da ya zarce makasar sannan naka ya zo ya tadda shi suka karasa kashewa shi yasa aka ce a wannan halin kakkace
babu man la yarul ru'a wato wa- wannan wato zahirin hadisin shine cewa ashe yin bismillah wajiba ce kenan na yayin farauta ko yayin yanka Eh, ya zama kenan da a ce ma za a yi yanka ba a yi bismillah ba ko za a saki kare ga farauta ba a yi bismillah ba ko da mantuwa ne ko da gangan to sai ya zama wannan abin da aka yanka ko aka kama bai halatta a ci ba na akan haka zahiriyawa suke hanafiyawa da malikawa ko suka ce dan mutum ya mance bai bismillah ba to wannan bai hana ya ci abin da ya yanka ba ko da a wajen sakin karen ne ya mance bai bismillah ba bai hal- bai hana ya ci abin da karen ya kama ba amma idan da gangan ne bai bismillah ba to wannan bai halatta a ci abin da aka yanka bisa an bar bismillah da gangan ba na Ah, saboda ah, abin da zai zo ko abin da ya zo a qur'ani wala takulu min malam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq shafi'awa su sun fi kowa ta fifi a nan dan cewa suka yi yo ai ma yin bismillah ba wajiba ba ce sunna ce na shi yasa su a wajen su wanda yake musulmi in ya yanka dabba ko da gangan ya bar bismillah sai a ci ya yi dai ba daidai ba amma bai sa haka din bai sa a ce dabban nan da ya yanka ta zama mushe ba a'a zai za a ɗauka cewa a wato za a ci Na'am.
ya yi dai ba daidai ba ne ya bar sunna to babu mallam yara alwudu'a illa min wato al-makharajaini buhari ya sake kawo wannan hadisin ne don ya nuna cewa kan wancan hadisin na farko da aka gani ya sa a ringa shayin yin farauta da kare Na'am.
inda an ce in kare ya sa bakinsa a ƙwarya ma sai an wanke bakwai to ballantana dabbar da ya kamo ba a san irin yadda yi gogayya da ita ba ah, da irin yawunsa da ya shiga cikin dabbar to sai buhari ya kawo wannan don ya ɗauke wannan zata don ya maganin wannan zata to a shi wannan hadisin ne buhari a isnadin nasa akwai mutum biyar tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan wanda suka zo a isnadin hadisan hadisin nan manyan malamai ne manyan malamai ne kwarai kuma hadisin nan nan gaba buhari zai sake kawo shi hawaje uku zai kawo shi a kitabul buyu'i zai kawo shi a kitabul saidi zai kawo shi a kitabul zaba'ihi kuma hadisin nan muslim ya ruwaito shi haka ma ibnu maja ya ruwaito shi to su da da muslim da ibnu maja su sun kawo shi ne a kitabul zaba'ihi to na'am babu mallam yara alwudu'a illa min al-makharajaini babu wanda ya ce alwala ba ta wajaba sai idan wani abu ya fito daga kubulu ko duburu abin da ya fito ta zakari ko farjin mace ko ya fito ta dubura shi ke wajabta alwala kamar jinin habo ko wani jini ya fito daga mutum ba alwala kenan a kansa wannan ba zai wajabta masa alwala ba sai dai a ce a wanke wannan jinin na'am wa qaulillahi ta'ala a wato sabanin hanafiyawa hanafiyawa su suna ganin wanda yana da alwalayi a ƙaho to alwalarsa ta warware matuƙa jini ya fito to alwalarsa ta warware sai ya sake alwala a wannan babin ne za a yi bayani akan faɗin ubangiji subhanahu wata'ala aw jaa ahadun minkum min al-ghaidi ko wani a cikin ku ya je tsugunu to a sannan ne ku- a, wato ku yi alwala in ba ku samu abin da za ku yi alwala ba to fata yamma musa idan ɗayi ba na'am wa qala ada'un a ɗauna abin rabahi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai a, wato hadisin da ibnu abi shaibata ya kawo shi da isnadinsa a musannan na'am iman ya kharju min duburihi dudu dangane da wanda tsutsa ta fito daga duburarsa aw min zakarihi ko a ce kamar kwarkwata ko wani ƙwaro ya fito daga zakarinsa idul wudu'a Ada'u ya ce sai ya sake alwala. Ada'u ya ce sai ya sake alwala. Akan haka imami Shafi'i da imamu Ahmad da ya saƙon rahawaihi da abi Su- da abi saurin da sufiyanu sauri da auza'i duk suke.
na'am Cewa alwala na wajaba da sababin fitar tsutsa daga dubura.
Mm.
Katadatuku da imamu malik suka ce a'a alwala ba ta wajaba a kansa domin wannan nadiri ne fitar irin wannan nadiri ne shi yasa sai abin da aka adanta fitarsa shi ke warware alwala
wa qala jabir bin jami'ar abdullah abdullahi sahabu manzan allah allah ya kara yadda gare shi ya ce za ta hika fi salati idan mutum yana cikin sallah sai ya yi dariya a adan salata sai sake sallar ne walau yin idil wudu'a ba a neman sa da ya sake alwala dariya a sallah ba ta warware alwala akan haka mafi yawan malamai suke amma abu hanifa allah ya ƙara yadda gare shi ya ce in mutum ya ƙyaƙyata dariya yana cikin sallah sallah ko da ake mata ruku'u da sujjada ya zama murya wanda suke kusa da shi sun ji to sallarsa ta ɓaci kuma alwalarsa ma ta warware amma idan dariyar da ya wanda suke kusa da shi ba su ji ba to wannan a sallarsa ta ɓaci alma alwalarsa ba ta warware ba na'am to wa qala al-hasan hassan basari ya ce in akhadha min sha'rihi idan mutum ya ɗiba daga gashin kansa ko na ah, wato gashin bakinsa wa azfarihi ko ya yanke a farcensa aw khala khuffaihi ko ya cire hukufinsa wala wudu'a alayhi bayan ya shafa a kai to duk wannan ba a cewa sai ya sake alwala A, alwalarsa tana nan
wa qala abu hurairata abu huraira ya ce wato wannan abin da aka rawaito daga sanar basari ya dace ta wani bangaren da yadda yake a masabar malikawa na'am domin sun faɗa wala yu'idu man halaka ra'asahu wanda bayan ya yi alwala ya aske kansa ba a bukatar sai ya sake shafakka na'am au kalamin asfarahu Mm, a wafi lihiyatihi hilafun na'am Eh,
wa qala abu abu hurairata huraira ya ce la udwa illa min hadasin alwala ba ta waje ba sai ko da sababin fitar kare
wa yuzkaru an jabirin an ambata daga jabir ibn abdullahi anna nabiy sallallahu alaihi wasallama wato wannan hadisin buhari ya kawo shi mu'allake kuma bai nuna karfafa shi ba na cewa wai yuskaru na'am cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana fi gazwati zatin riqa'i a yana ya- a yakin da aka je wadda ake wa lakabi da zato riqa'i farum ya rajulun bi sahamin wato shi hadisin imam ahmad ya fidda shi hakanan dara kudini ibn mata kuma da ibn hibbana da hakim sun ce hadisi ne ingatacce duk an fidda shi ne ta hanyar ibn ishaqa Na'am.
ibn ishaqa shine asalin wanda ya rawaito hadisin malamin nan na sira malamin tarihi na madina wanda ya fata hijira ta 151 na'am to a a wannan yakin da ake wa lakabi da zato riƙa'i abin da yasa ake mata lakabi da zato riƙa'i an je sahara ne inda yake mai yashi kwarai lokacin tsananin zafi to saboda zafi sai zamo sahabbai sukan yan- ya- keta tufafinsu su ɗaure kafarsu saboda zafin ya kai inda ya kai taka rairayi ne a tsananin zafi shi yasa aka yi wa yakin lakabi da zato riƙa'i tana cikin yakokin da manzan Allah ya je amma ba a samu kamsawa da abokan gaba ba yadda sai da Yusuf Nabhani yake faɗa gada fanun zatun riƙa ibawaɗun dumatun wal ashiratul abwa'u Na'am.
to bana zafa baro hudu min rajulun aka harbi wani mutum shine abbad ibn bishirin bisamin da kibiya kada zaba huddam sai jini ya ɗauke shi faraka ya yi ruku'u Wa sajada.
wato zaman ruku'u yana am jini yana ta fitowa daga gare shi sai mutumin nan ya yi ruku'u tare da cewa jinin nan yana fitowa daga gare shi ya yi sujjada wa maza fi salatihi ya ci gaba da sallarsa ga jinin da yana zubowa amma bai yanke ba saboda sallar yake yi wadda ta amsa sunan sallar Na'am.
Ah, yana jin daɗin sallar abinda a- asir- abinda ake ɗanɗana a cikin sallar Mm.
to wa qala al-hasan da shi yasa ashe kenan jini dan ya fito daga jikin mutum bai warware alwala ba shi yasa wannan hadisin kamar raddi ne akan hanafiyawa da su suka tafi akan cewa alwala na warwarewa in jini ya fito daga jikin mutum na'am to wa qala al-hasan hasanul basari ya ce ma zalal muslimuna yusalluna fi musulmi jirahatihim ba su gushe ba suna yin sallah a cikin mikin da aka yi musu aka yi wa musulmi miki a su yi sallah a cikin mikin nan
wa qala dawusun dawusu ya ce wa muhammad bin ali a da da ma'amar ibn ali na'am wa da'un ko eh, wa- wa- Muhammad bin Ali.
to da Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya dan Na'am.
sayyidina Ali Na'am.
Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya Na'am.
wato dan sayyidina Ali na'am wa da'un da kuma Ada'u wa ahlul hijazi ko kuma Muhammad ibn Ali al-Baqir ake nufi na'am wato mahaifin Ja'faru Sadiq Na'am.
eh Muhammad ibn Ali Zainul Abidin Na'am.
bin al-Husaini bin Ali bin Abi Talib Na'am.
Eh, wanda aka fi wa lakabi da Abu Ja'far shine ake a, ake masa alkunya da Abu Ja'far aka fi masa lakabi da Bakir Na'am.
Bakiru eh, wato wanda yake ya tsaga ilimi ya bayyana ilimi malami ne babba to ya faɗa haka nan a da'o a da'ulu abi rabahir na'am wa ahlul hijazi da malaman Hijaz na'am laysa fi dami wudu wudu'un dan jini ya fito daga jikin mutum ba alwala a kansa Ah, duk fuka sau'atu din nan na madina akan haka suke haka nan imamu malik haka nan imamin shafi
wa asar bin umara na'am ba asaratan
sayyidina abdullahi umara ya matsa wani kurji na'am fa kharaja min haddamu sai jini ya fito daga kurjin nan da ya matsa wa lam yatawadda a abdullahi umar ya sallah ba tare da ya sake alwala ba a shi fitowar jinin bai warware alwala
wa bazga bin abi aw fadaman ibn abi aufa abdullahi ibn abi aufa sahabi dan sahabi wanda ake cewa shine karshen wanda ya mutu daga cikin sahabbai a kofa ya mutu hijira ta 87 ya mutu hijira ta 87 an ce kafin ya mutu sai da ya zama baya gani Allah.
Ah, an ce abu hanifa ya gan shi sannan shi abu hanifa yana ɗan shekara bakwai Na'am.
shi yasa wasu suke lissafa abu hanifa a cikin tabi'ai na'am to shi abdullahi abi aufa din yana sallah sai ya tofar da jini na'am fama ba fi ya ci salati gaba da sallarsa bai yanke ba
wa qala ibn umara Ah, abdullahi umar ya ce wal hasanu haka na sanar basari fi man yahtajimu dangane da wanda ya kaho laysa alaihi illa wusul mahajimihi ba abin da ake nema gare shi sai ko ya wanke inda ya kafar ba ya alwala ba ba a ba a ce sai ya sake alwala ba yasa wannan duk kamar raddi ne akan hanafiyawa da suka tafi akan cewa wanda ya kaho alwalarsa ta warware to حدثنا آدم بن أبي إياس Mm.
قال حدثنا ابن أبي ذئب Mm.
عن سيد المقبري Mm.
عن أبي هريرة قال yace قال abu النبي hurairah ce sallallahu alaihi annabi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يزال العبد في صلاة bawa bai gushewa ana rubuta masa ladan sallah ما كان في المسجد matukar dai ya ci gaba da zama a masallaci ينتظر yana الصلاة sauraron sallah wanda da yake zaune a masallaci ba kome ya zaunar da shi ba sai sauraron sallah to ladan sallah ake ta rubuta masa ladan sallah ake ta rubuta masa shi wannan shi yasa wannan kamar babban matashiya ce gare mu نعم musamman ma matasa wanda ake ganin a shiga masallacin kamar wani kidahumanci ne ko ƙauyanci Eh, ko da ba za a shiga an fi son sai dai a tafi a guje a yi maza a riski sallar lima a gane a zauna ko kaka a masallaci ba ƙaramin lada ake samu ba shi yasa sai a samu wani an rubuta masa ladan salloli da yawa saboda ya zauna a masallaci yana ta sauraron sallah amma kai ko ka ci sa'a ya zama ladan sallah ɗaya kawai aka rubuta ma ladan sallah ɗaya aka rubuta ma saboda ka ƙi yin abu mai girma kana ganin ai kamar wani ƙauyanci ne eh, kamar wani ƙauyanci ne to ما لم يهديس matuƙar dai alwalarsa ba ta warware ba فقال رجل آدمي sai wani mutum wanda asalinsa ba balarabe ba ne ya ce ما الحدث يا أبا wanda da هريرة ake nufi da aka ce malam yahudis ya aba huraira قال ya ce a sautu sautu.
murya ta fito daga gare shi يعني yana الضرب nufin rihi ya fito daga gare shi
حدثنا أبو الوليد Mm.
قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن مم.
عمه مم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم Manzara قال sallallahu alaihi wasallam ya ce لا ينصرف حتى يسمع صوتا kada mutum dan yana cikin sallah ya ji cikinsa ya motsa ya ce bara ya daina sallah sai in ya ji murya ta fito daga gare shi أو يجد ريحا ko ya ji wari ya fito daga gare shi to sannan ne ya zama masa wajibi ya yanke sallah tun da bai da alwala
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمشي عن منذر بن على الثوري عن محمد بن حنفية مم.
قال Ah, Muhammad ibn Hanafiya dan sayyidina Ali ya ce قال علي Ali ya ce mahaifinsa كنت رجلا na مزاحا kasance mutum ne wanda maziyi yake yawan fitowa daga gare shi maziyi yana yawaita fitowa daga gare ni فاستحييت أن أسأل رسول الله sai صلى na ji الله عليه a وسلم kunyar a ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me hukuncin haka فأمرت المقدار sai na umarci بالأسود miqdad ibn al-aswadi فسأله a sai ya tambayi manzon Allah فقال فيه الوضوء sai manzon Allah ya ce alwala ce ke wajaba saboda fitar mazi
ورواه شعبة عن الأعمش in shugabatu ya rawaito hadisin daga amashu wato an samu mutaba'a kenan نعم to حدثنا سعد بن عبس مم.
حدثنا شيبان مم.
عن يحيى عن أبي سلمة مم.
أن أدا بن يسار أخبره mm, adam ne sarin ya bashi labari أن زيد بن خالد cewa da na أخبره halidin ya bashi labari أنه سأل cewa عثمان ya بن عفان tambayi sayyidina Usman dan رضي الله Affan عنه.
Allah ya ƙara yadda gare shi قلت nace أرأيت إذا جامع idan ba- ina so ka bani labari da a ce mutum zai sadu da iyalinsa فلم يمني sai zama mani bai fito ba daga gare shi قال عثمان menene hukuncinsa sai sayyidina Usman yace يتوضأ ai abin da zai a wannan halin yayi alwala كما يتوضأ kamar yadda للصلاة zai alwala in zai sallah wanka kenan bai wajaba ba a kansa to ويغسل a ya ذكره wanke zakarinsa Ƙala Usmanu, sayyidina usmanu ya ce sami'tuhu min na Rasulillahi ji sallallahu wannan alaihi hadisin wasallam.
yadda ka ji na faɗa ma shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da na faɗa ma haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa
Fasaltu an zalika sai duk aliyan halidin ya ce sai na tambayi sai da na ali daga wannan magana dai wa Zubairun Zubaira.
al-Awam Wa da Ɗaha.
Ɗahakunu Ubaidillahi Na, wa Ubayy ibn wanda Ka'ab.
su wa'annan hudun da Sayyidina Usman da Sayyidina Ali da Sayyidina Zubair da Sayyidina Dalhatu duk muhajirai ne suna cikin kuma al-asharatul mubashsharuna bil jannati Na'am.
kuma na tambayi Ubay ibn Ka'ab wanda shi ansari ne mutumin Madina ne shine shugaban qurra'u makaranta Qur'ani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam Radiyallahu anhu.
Allah ya kara yadda a gare su Famaruhu bi gaba ɗaya zalika.
suka ce da zaidu ai maganar nan yadda sayyidina usman ya faɗa haka take cewa ya alwala
Haddasana Ishaq.
wato wannan magana ce da yake an samu sabani wasu suna ganin wannan hukuncin yadda aka kawo mansuhi ne cewa da can ne da farko lamarin yake haka amma su suna ganin ba mansuhi ba ne shi kansa buhari mai wannan littafin allah ya ƙara yadda gare shi yana ganin cewa hukuncin ba mansuhi ba ne amma dai tare da haka ya ce wankan ya fi saboda ihtiyadi yayin aiwankan shi ya fi saboda ihtiyadi amma dai dan zarar mutum ya sadu da mace amma ya zama mani bai fito ba daga gare shi cewa aiwankan bai wajaba ba amma mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewa a'a ai matukar ya fakar da hasba ko da mani bai fito ba daga gare shi to wanka ya wajaba akwai hadisan da suke shaidawa da wannan ga wannan masabar ta biyu da aka faɗa Na'am.
to Haddasana Ishaq. Qala akhbarana Nadaru.
mm, قال أخبرنا شعبة مم.
عن الحكم مم.
عن زكوان أبي صالح مم.
عن أبي سعيد الخدري مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama أرسل إلى ya رجل من aka zuwa wani الأنصار mutum daga mutanen madina sunansa itbanu نعم itbanu sunan mutumin na itbanu ibn malik al-ansari نعم to فجاء ya sai mutumin ya zo ورأسه يقدر alhali kansa yana digar da ruwa فقال النبي sai صلى manzo الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce da shi لعلنا ta yi mun أعجلناك gaggauta ka sanda muka aika ka zo kana tare da iyalinka shine kai maza kai wanka ka zo فقال نعم sai mutumin ya ce kwarai haka aka yi ya rasulallah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوجلت idan aka gaggauta ka irin wannan أو قهدت ko ka sadu da iyalinka sai ya zamo ba abin da ya fito daga gare ka فعليك to ka الوضوء tsaya ka alwala kawai ba sai ka yi wanka ba
تابعه وهب ga wahabu ya yi muta ba a wannan hadisin قال wato حدثنا ya to ya شعبة ruwaito hadisin daga shu'ubatu wato ya muta ba a ganin rubnu shumail نعم قال أبو عبد الله buhari ya ce ولم يقل كن جندر gundaru a tasar ruwayar bai ce ba ويحيى haka nan ya haya ba su faɗa a tasar ruwayar ba An shu'ubata.
an shu'ubata a ruwayar su daga shu'ubatu ba su ce ba الوضوء aluru ba su faɗi lafazin aluru ɗin ba نعم kawai cewa suka yi fa'alaika fa'alaika aka shafe mubtada Na'am.
an faɗa cewa akan shafe mubtada ko wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma نعم kuma wannan hadisin ah, yadda aka faɗa da wannan sigar muslim ya fito da shi haka haka nan nasa'i da ibnu majah to نعم to kuma ta shi babu babu rajulin yuwarri'u sahibu babu rajulin yuwarri'u sahiba shi ne aka ce hujjar wa'ancan ke nan yauwa shi ne hujjar wanda suka tafi akan cewa wankan ya wata ba yayin da waɗansu hadisan ma irin wannan wanda suke nuna ai wankan yana waje ba a matuƙar dai an samu fakar da hajji